أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظر الذنوب اجعلني بها في دائرة نائي ونبعث وانت ترفعني بها إلى أسماء يحبك ورئائك وارزق نور توصلني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكت أدوار قوة شوان شري من كارن البركة وتشرمنا أيها الثاني shiri wanda yake tattauna mawdu'ai mabambanta juna a mahanga ta addinin musulunci yau shirin mu na ayyuka sami zai tattauna ne akan maudu'i mai taken tabbatuwa da juriya akan bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala game da hidimtawa addininsa maudu'i na farawa da kaman haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce mu ya turanta mu cikin kyakkyawan sura wanda ya umarce mu da ni masa biyayya ba dare ba rana tsira da amincin Allah ƙara tabbata da fiyayyen abin halitta shugabanmu masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama game da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa lalle a cikin ɗan adam akwai wata tsoka wanda idan wannan tsokan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ko ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci san Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wahiyal qalbu ala wahiyal qalbu ala wahiyal qalbu ma'ana ku saurara wannan abin ita ce zuciya wannan abin ita ce zuciya bayan haka ya kai dan uwana da ke kallon mu da kuma sauraron mu lalle Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma inda yake cewa wa kam ahlatna qablahum min qarni هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد معنى الله سبحانه وتعالى يكي فار جن هنكلم ويكي كار جن هنكلم cewa kai yanzu kake sauraron mu ke yanzu kake sauraron mu to tambaya ba wannan tambaya ne wanda Allah subhanahu wataala baya bukatan hansin turin shi cewa wai mutane nawa ne alƙaryoyi nawa ne zamuna nawa ne wanda sun fi ku ji da ƙarfi sun fi kuɗi kai har yanzu ma ba ƙasashe nawa ne suka fi ku kuɗi suka fi ku tattalin arziki suka fi ku makamai amma sun kasa su jarin yanzu ka gane wannan abin da ke faruwa na wannan korona ɗin yanzu kana ganin duk isar amurka da su jamani da su wane ne yanzu ka dan kwayan halitta ce wanda ido ma baya garin da gashi nan ya addaba duniya to shine Allah yake gaya maka hum ashaddu minhum babsha falakabu fil biladi muka azabtar da su shin ka kara jin duriyar su ne na to Allah sai yake ce maka wannan fa zai zama to maka wa'azi ne kaga wannan corona da kake gani to wa'azi ce idan duk kudinka ba za ka iya samun maganin da abin da ba za ka iya samun maganin ta ba a dai wannan halin yanzu to kudin ka yana da amfani jiji da karfin ka yana da amfani bai da amfani kenan wa ya kamata ka mika ma wuyanka ka mika wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu kai mai kuɗi ne amma kudinka komai business ɗinka ya tsaya kai malamin makaranta ne yanzu sakamakon ilimin ka yanzu ba inda zaka je karanta da ɗaliban kana nan a gida ko ba haka ba a kai dan kasuwa ne to kasuwan ma an kulle a kai dan baro ne to baron ma an hana to wani ne ne yanzu abu ɗaya ne zai yanzu zaka yi komawanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ni da kai har da ke da ke kallon da sauraron mu shine mutuban mu Allah subhanahu wata'ala mu roƙe shi ba dare ba rana Allah ya ɗauke mana wannan lura na alfahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan wani ke kallon mu da kuma sauraron mu yi iyakan kokarinka ka shagaltu da gyaran zuciyanka idan ka gyara zuciyanka sai gabanka su ma sai su gyaru domin idan ka gyara hannayenka zuciya ba su gyaru ba me kenan aka yi in ka sa kaya masu tsafta kyawawa amma zuciyanka babu kyawu me aka yi ai an yi ba a yi ba kenan kamar misali mutumin da ya wanka ne da tashi ya dako kyawawan riguna ya sa da ya shigo wuri ya zaka je din wuri ya dini Allah mun tuba Allah ka yafe mana tsarkake zuciyarka daga dukkanin wani dauda na saban Allah subhanahu wata'ala sanya zuciyarka ya zamanto abin ta bijin tsoro a rayuwarta gaba daya shi ne tsoron ubangijin da ya halicce ka ladabta zuciyarka ta zamanto mai samun natsuwa kan dukkanin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata alkawari kara dogara kan wannan mahalicci naka wanda yake shine Allah subhanahu wataala wanda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki ya isan masa ya kai dan wani ke kallon mu da kuma sauraron mu duk yadda shekarunka suka taru da tsufa da kake fama da shi kar ka yadda ka ce yau wai ka aje aikin addinin musulunci wai kai ka bar ma wasu wai ake ka tsufa ina karka yadda ka daina wani aikin lada da kake yi da wai saboda yanzu tsufa ya zo maka karka yadda a zamanto zuciyarka ta zama kamar zuciyar saurayi dan shekara sha uku sha hudu sha biyar kaga zuciya tana da me tana da hamasa kenan ko da ko shekarunka ya kai tamanin ya kai dan uwa ke kallon mu da kuma saurare mu na fi baka ta mamaki a ce yaya za ya ce mutum ya mai da zuciyarsa ta zama to zuciyar ne ne saurayi matashi eh abin da muke magana shine mai da zuciyarka da rika kallon aikin alheri ko da yaushe ba abu bane wanda zai gagare ta sata ta zama to tana fuskantar lahira zamar da jikin nan ya zamanto abin taimakon zuciyar naka duk da shekarun ka riga sun girma kar ka yadda ka bar wani aikin alheri da take yi don kunya ko ko don wani shekarun ka sun girma sun sami a'a dafe zamanto cikin masu raya addinin ka kar ka zamanto masu shigo su addinin ka zamanto masu alfahari a ko ina ka nuna addinin ka ba ga masu ɓoye addinin su ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana kalla dan wana annabi nuhu annabi adam tukunna alaihi salatu wassalam wanda ya rayu shekaru dubu da ɗoriya amma har zuwa mutuwarsa bai daina ilmantar da yaransa abin da yake da alaƙa da addinin Allah ba. Bai daina ilmantar da yaransa abin da zai amfani su duniyarsu da kuma lahirarsu ba. Ga ɗan uwan ɗan uwan nashi wanda ga shine wane annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda ya rayu shekara dubu ɗaya ɗari bakwai tamanin. Kaji ya ce ya tsufa ya daina aikin lada ya daina aikin addininsa bai daina ba kai da ma ba kai shekara ɗari ba ke kana cewa wai ka tsufa za ka daina aikin lada za ka yi ritaya wa ya gaya maka aikin alheri ko aikin addini ana yin ritaya ba a yin ritaya aikin addini Allah ake ma ba wasu ba saboda haka kanka yadda kai dattijo ne ka ce waya da kai kake lura da masallaci yanzu zaka daina a da kai kake zuba ruwa masallaci zaka daina da kai kake tuwo butocin masallaci yanzu ka tsufa zaka daina ba ya maka ba a daina aikin alheri tun haka ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ya rayu shekara sama da dubu ai ko a qur'ani cewa aka yi ya kwashe shekaru nawa dubu ɗaya babu hamsin yana kiran mutane ku zo ku shiga musulunci ne a irin wannan lokacin ne mutum ba zai balaga ba sai ya kai kamar shekara ɗari hudu haka Allah mun tuba Allah ya yafe mana an tambaya annabi nuhu alaihi salatu wassalam yaya kake ganin duniya ya zaka iya siffanta mana duniya saboda yan baya su iya sani annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce ita wannan duniya ni abin na ɗauka kamar gida ne mai kofofi guda biyu kofa ta farko tana gabas ta biyu tana yamma idan ka shigo ta kofar yamma to za ka fita wannan kofar to haka rayuwar duniya ne yace haka duniya take ka shigo ta can ka fita ta nan ai ka fito ka shigo duniya ta ina ta wurin mahaifiyanka yanzu za ka fita duniya ta kabari mana da an sa ka a kabari shikenan ka dilla barkahu to shi ya haka ya siffanta duniya yace kofa ce guda biyu ka shigo ta wancan ka fita wancan ka gani ko me ke daidai jan hankalinka cewa duk yadda kan ka shigo to ya danganci tsawon tafiyar da za ka yi ne kafin ka diska mene da yan kofa akwai wanda ya yi da ya yi tafiyan wata ɗaya shi kenan mutuwar sa zo jinjiri akwai wanda zai yi tafiyan kamar shekara bakwai haka bai riga ya iso kofar ba yana isowa sai mutuwa haka kai da kake raye yanzu kana neman shekara tamanin to ka kusa kawo kofa ai da ma duk wanda ya kai shekara tamanin ya san ma ya kawo kofa yau ce ko gobe ya kwankwasa kofar ya bude Allah mun tuba Allah ka yafe mana saboda haka su annabawan Allah ba su taba cewa wai sun tsufa ba su dina yin aikin alheri ba a'a ba dare ba burana haka nan suke wannan aikin alheri ba mu taba ji ba kuma cikin hadisai da aka taba ruwaito mana cewa ga wani annabi ya ce to shekaru sun kama ni zan yi ritaya ya'ya na sai su ci gaba ina ka je ga abin da baban annabi Yusuf ya yi bai yi ritaya ba yana nan a matsayin shi na annabi har zuwa suwansa ka gani ko saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalin mu cewa kar ka yadda ka ce wai zaka taba hutawa daidai da lokaci daya kan wani abun alheri da kake domin lokacin da zaka ce zaka huta ba mamaki lokacin ne mutuwan zata to da baka huta ban kana ƙara yin wani aikin alheri sai ga lalanka ya ƙara karuwa ne ko da yaushe lalan karuwa yake ai Allah ya gaya maka cewa ba shi wannan lahiran da kake gani wa Allah ya insani illa ma sa'a babu wani abu da zaka iya ribata ko zaka samu face abin da ka shuka ne ba a nan duniya shi zaka ribace shi a lahira wa alaysa al-insani illa ma sa'a wa anna wa anna sa'yahu bi sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ya kai dan wani rake kallon mu muna jan hankalinka da ka iya kan kokarinka ka zamanto zuciyarka kamar zuciyar matashi wanda babu kasala a tare da shi wurin yin salloli yanzu saurayi in dai ba ya sa kasala ba ko kuma dai Allah bai rubuta masa sa'ada ba salloli sallan sallan azhar zai za ta mai wahala ne ba za ta mai wahala ba haka nan kai ma kaka da sallan azhar ta zamanto maka wahala sallan la'asar ba ta bashi wahala ba kai ma kaka da sallan azhar la'asar magriba isha'i asubahi su baka wahala mai da zuciyarka cewa wannan ibadun ba ba fara zaman su masu baka wahala ba iyakan kokarinka ka hada ma hadda wani abu wanda zaka iya bin wani saurayin shine nisantan ababen da Allah subhanahu wataala ya haramta dukkanin wani abu da zuciyarka za ta iya fuskanka na sha'awa wanda akwai saban Allah a ciki yi watsi da shi lazamci lazamci ne ne bin Allah subhanahu wataala muna son ka zamanto duk da wannan shekaru da kake da shi sabawa da zuciyanka neman ilimi sabawa da zuciyanka ilmantar da al'umma zai yi kai ba ma abocin ilimi ba ne zai yi kai ba ma abocin iya karantarwa ba ne to sabawa da zuciyanka zama wurin da ake karantarwa duk inda ka ga ana karantarwa yi kokari ka zauna ko da ko da minti goma ne ba za ka bar wurin ba sai ka karu sai ka karu musamman ilimi dai na addini ba za ka yi har ilimin bokon ba za a ga an faɗa wata kalmar da baka santa ba to ai ka kawo ka gani ko muna son ka zamanto bawan Allah da gashi da shekaru ya riga ya kama shi amma yaran na kallon sa suna koyi da shi wanda yake umarcin yaran shi da su kiyaye salloli su kiyaye azumi su kiyaye girmama magabatan su an gani ko zamanto masu ne ne da zantan masallatai ka saba wa yaran ka cewa in lokacin sallah yayi zaman to cikin wa'inda za a kirga su a tsawon farko farko Allah mun tuba Allah ka ba mu ikon gyarawa sabawa da zuciyanka da zaman to irin zuciyan wa'annan bayan Allah da ake kiran da suna mene al-a'immatul arba jagororin nan guda hudu irin kamar su Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal zaman to kamar irin wannan zuciya ga su je kana ganin shekaru ya ja amma ina ba a daina bauta wa Allah ba ba a yi kasala ba ba a yi kasa a gwiwa ba ba dare ba rana ana ilmantar da al'umma zaman da zuciyarka zaman to kamar wannan babban jagoran da muke da shi a wannan kasa maulanmu sahibul faida الشيخ داير عثمان بوشي رضي الله تعالى عنه ko da shi ana ce masa lisanul faida gashi ne kana gani ko da kai ba dan dariƙa bane kana dai kallon shi kafin ya tsufa amma ya yi ritaya daga aikin alheri da yake yi bai daina ba bai daina ba ballanta na kai shekarun naka guda nawa ne har yanzu yana nan yana ci gaba da aikin alheri to kai ma da matsin cikinka da zuciyanka ta saba ta zama kamar irin wannan bawan Allah zama da zuciyanka ta zama to kamar dan uwansa maulanmu a shek ibrahim sharif salih al-husayn ga tsufa amma har yanzu ana nan cikin ilmantar da al'umma har yanzu har yanzu ba a daina ba a wannan halin da ake ciki har ɗaki yake cewa a biyo shi a rika ɗaukar karatukan da yake yi ya ci gaba da ilmantar da al'umma irin wayannan bayan Allah su ne suke roƙon Allah kada Allah ya nuna musu wata awa da za ta wuce ba cikin hidimtawa addini ba sai ma fa wannan a cikin zuciyarka ga wancan ya ce to an yi ne haka ina ne zan samu abinci a kana tunanin wayannan da suke zuwa shaguna ko ko business kamfanonin su kana tunanin dabaran su ne ke ba su abinci baka san akwai wanda yake zuwa aiki yau watan shi bakwai ba a biya shi albashi ba ga wancan ya ce wata uku ne shi nashi to ga wancan ya ce shi koran shi ma aka yi daga aikin to kaga ya mutu ne ya mutu wai da aka kore shi a wurin aiki ya mutu ba to kai ma ko da ba za ka iya ba shi rayuwanka dungurungun cikin hidimtawa addini ba to ba da wara wasu lokuta wanda zaka rika hidimtawa addini ya kai dan wana zaka iya cewa kai dama baka riga ka tsufa ba to sabawa da zuciyanka ta zaman to irin zuciyar wannan bawan Allah da ake kira shi suna farfesa Ibrahim Ahmad Makari ka dai gan shi saurayi yake matashi ne an gani ko eh ga wani ya daga eh haka ne ba tsufa bane tare da shi amma bai taba gajishawa ba wurin hidimtawa addini ba shi can ba shi nan ba shi can ba shi nan ba shi nan me yake ne kokarin hidimta wa addini ga sauran ɗan uwa nan matasa da yawa wanda zaka iya kirkawa daban-daban a ko ina kuma akwai ba a dalika ba ba a izala ba ba a shi'a ba ko ina akwai matasa wanda suna nan suna me da zuciyar ka zama to irin wa'annan zuciya Allah mun tuba Allah ka ba mu ikon gyara zamanto mai zuciya irin wanda musulunci yake so na wadda ba za ka rika a cutar da wani ba ko dai da hannunka ko da bakinka ko ka rubuta ina me yasa saboda bakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wayanda mutane suka kubuta daga cutarwan hannunsa da kuma cutarwan bakinsa ya kai dan wana ina kake wurin kiyaye wannan hadisin ha ga wancan yana tambaya hadisin ingantacce sai mu gaya maka fiye da inganci ma in akwai gaban inganci to wannan shine wannan hadisin yana fiye da gaban inganci kakkai duk kuma zuciyarka ka sabawa kana cewa to hadisin ya inganta kai kana jira sai an ce hadisin ya inganta don zaka zama to musulmi wanda zai kubuta da cutar da mutane daga hannunsu daga cutar da mutane da hannun da hannunsa ko ko da bakinsa Allah mu duba Allah ka yare Allah ka yafe mu zamanto mai zuciya wacce neman ina ne abin alheri yake ta je wurin zamanto mai zuciya ina ne za a aikata abin alheri ta je ta aikata da kai nake eh kai na da kuɗi ga wani unguwa can ana wahalar ruwa je ka haka musu bobo ga yawo mai gidan ki eh ke da ki nake yawo mai gidan naki ya duba unguwannin nan makwabta da ake wahalar ruwa ga to saboda ke gidan ki akwai bobo din shi yasa baki damu da wancan unguwan da ba su da ruwa ba ko kai saboda gidanka akwai bohol din shi yasa baka damu da wancan unguwannin da babu ruwa ba ka ji tsoron Allah wannan arziki da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka in baka yi aikin alheri shi ba mutuwa za ka yi ka bashi ke ma mutuwa za ki ka bashi Allah mutu ba Allah ka yafe mana zamanto mai zuciya irin wannan matar wacce ta fi wannan mijin wadda ake kira da suna sayyida da nisa wacce ta ce a haka mata kabarinta a cikin gidanta aka haka kabarin nan ta ce a mata shimfida a cikin kabarin aka yi mata shimfida a ciki kullum garin Allah ya waye zai zo ta shiga cikin kabarin sai ta karanta alkur'ani ta karanta alkur'ani malamai suka ce ya suka ce sai su sauke alkur'ani so dubu shida a cikin wannan kabarin da suke tunanin nan za a jirgin ta maza nawa ne za ku yi wannan a ni ma ban shi na zan yi gashi nan kana ganin gashi nan kana cewa nima ni ma ban ce zan iya ba amma wannan ne ya zama to kalubale a gare mu Allah mun tuba Allah ya yafe mana ya kai dan uwa yake kallon mu da sauraron mu duk yanda kake da kankancin shekaru duk yanda kake da yawan shekaru kar ka yadda ka lalata shekarunka cikin abin da yake ba hidimta wa addinin ka bane ko da za ka zamanto a rana ka ware minti talatin awa ɗaya cewa wannan lokaci da za ka ware domin hidimtawa addininka ai sauran awoyin mun da ka hidimtawa kanka da iyalanka ai ba sauran awoyin dama ba hidimtawa kanka kake ba ka fita ofis karfe takwas ba za ka dawo ba sai karfe biyu kana cikin hidimtawa kanka ne da iyalinka ai wannan to a cikin ka samu awa ɗaya ko minti talatin da za ka hidimtawa addinin ka shi ma wannan ka ce wannan na addini ne Allah muna roƙonka ka tafi mu akan wannan ɗabi'a na hidimtawa kai na hidimtawa addini ba dare babu rana Allah ka rufe mu Allah ka tsaye da mu dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan wana ana daga mana hannu cewa lokacin da aka diba mu shirin ya riga ya kawo jiki abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya faɗa lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana malaman mu da shehunan mu gabaki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuri'an su jagoran mu Farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagoranci Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'arsa Allah ya ci gaba da amfani da shi wurin shigar da al'umma sauran yan uwa da suke tafiyarwa da komowa wurin ilmantar da al'umma a ko ina suke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana tawfiki Allah ya kara mana tawfiki media shi namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya kara musu sabati ku da kuka yi jimarin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala yawa dukiyar ku albarka Allah ya amfana zuri'an ku akwai dan uwan mu Muhammadu Amin ɗaya daga cikin midashi namu sun rasa dan uwan su yau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wurin rashi Allah subhanahu wata'ala ya sashi a cikin kafara na Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya sanya ya zamanto cikin masu shetan masu shetan iyaye na alfahamu zan Allah sallallahu alaihi wasallam innahu waliyyu zalika qadir alaihi liman maula wa liman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh